عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب Jama'a assalamu alaikum barkanmu da yau barkanmu da kasancewa da ku a wannan shiri inda zamu gabatar muku da karatun littafin Ashafa wanda Sheikh Ibrahim Gajale ke gabatarwa shirin da kamfanin Gita Nigeria Limited ke daukar nauyin kawo muku wanda ni Lawali Ibrahim Babangida daga nan gidan Radio Progress Gombe zan jagoranci gabatar da shirin akramakallahu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين za mu shiga wannan sahihun mu na cikin tarihi da Abu Mustafa sallallahu alaihi wasallama daga inda muka kwana muna cikin fasali farkon fasalin nan na al'adar sahabbai na girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da karrama shi da daga darajarsa shine ya kawo wannan hadisi da ce alƙali Abu Ali an sarafi ya ba mu hadisi da Abu Bahari al-Asadiyu ina ji a wajen su kuma tare da wasu mutane sai suka ce su kuma Ahmad ibn umara shi ya ba su hadisin shi kuma ahmad ibn hasan shi ya ba su hadisin shi kuma muhammad ibn isa ne ya ba su hadisin eh shi kuma ibrahim ibn sufyan ne ya ba su hadisin shi kuma muslim ne ya ba su hadisin muslim kuma muhammad ibn musanna ne ya ba su hadisin da abu ma'ani ar-raqashi da ishaq ibn mansur su kuma gaba da ukun nan suka ce abdahaq ibn makhlad shi ya ba su hadisin shi kuma yake haywatun ne haywatun shurahin ne ya ba su hadisin shi kuma yake yazid ibn abi habib ne ya ba su hadisin shi kuma ya karba daga ibn shumasata al-mahariyi shi kuma yace mun halarci amr ibn al-asi sai an bace hadisi mai tsawo wanda ya karba daga amru a shiki yake cewa ma kana ahadun ahabba ilayya min rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala jalla fi aini minhu wama kuntu udiqu ana mala aini minhu ilalan lahu walau su idu ana sifahu ma adatu li an lam akun amla aini minhu shi amr ibn al-asi yake cewa ba wani wanda na fi so a rayuwata gaba ɗaya kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma idona ba wanda nake ganin girman sa kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yace saboda girman da nake gani nasa ba na iya ma in cika idona da shi mana ba zan iya zuwa masa ido in kalle shi in cika idona in kalle shi saboda girmama shi da nake yi yace kai ni fa da za a tambaye ni in sifaita annabi sallallahu alaihi wasallam ba zan iya ba yace saboda ni ba na iya zura masa ido ma balle in ga inda yake balle in sifaita shi to kaji al'adar sahabbai na girmama annabi sallallahu alaihi wasallam وروى الترمذي عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج على اصحابه من المهاجرين والانصار وهم جلوس فيهم ابو بكر وعمر فلا يرفع احد منهم اليه بصره الا ابو بكر وعمر وانهما كانا ينظران اليه وينظر اليه ويتبسمان اليه ويتبسم لهما الترمذي يا رواه حديث daga Anas Allah yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana fita wajen sahabbansa daga mutanen muhajirai da ansaru mutanen Madina da mutanen Makka duka zai same su a zaune akwai sai na bukan da sai na Umar a cikin su yace ba wanda zai daga irin sai kalli Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin mutane sai sai na Abubakar da sai na Umar su za su kalle shi shi ma ya kalle su su yi masa murmushi ya yi musu murmushi warawa Usama ibn Sharik قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصابه حوله كان ما على رؤوسهم الطير أسامة بن شريك يا رويته يتنازو وجه مزال صلى الله عليه وسلم sai na samu sahabbansa suna tare da shi sai na ga kamar tsuntsaye ne akan kawunan su kowa kamar tsuntsu ne akan kansa kuma mutum baya son tsuntsun ya tashi yadda yake kiru ya nazo haka suka suke natsuwa gaban annabi sallallahu alaihi wasallam kiru wa fi hadisi sifatihi idza takallafa ar-rajul sa'uhu kama kana ma la ru'usihi qairu a cikin hadisin da muka karanta a baya na sifata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka ce idan annabi yana magana abokan zama sa suka sunkuya su yi kiru kamar tsuntsaye ne akan kawunan su wa qala wa rasul mas'ud hina wajjahu quraish amal qadiyati ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ra'a min ta'zim sabihi lahu ma ra'a wa an wa ra'a ma ra'a min ta'zim sabihi lahu kenan wa annahu la yatawaddau illa sada illa sadaru wadu'ahu wa kadu yatakluna alayhi wa la yasubu butagan wa la yatakhattam yatakhannamu maqamatan illa talaqahu bi akhfihim فدركوا بها وجوههم وأجسادهم ولا تسقط من شعرة إلا ابتدروها وإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره وإذا تكلموا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يهدون إليه النظر تعظيما له فلما رجع إلى قريش قال يا معشر قريش إني جئت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشي في ملكه وإني والله ما رأيت ملكا في قوم قط مثل محمد في أصحابه wannan hadisi Urwatu ibn Mas'ud yayin da Quraishawa suka tura shi ya je wajen Manzo Allah sallama shekarar da aka yi qadiyar nan ta Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka tura Urwatu a lokacin aka ce to ya je shine zai zai zai zama jakada tsakanin Quraishawa da Manzo Allah sallama da ya je ya ga yadda sahabban Manzo Allah sallallahu suke girma Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga idan annabi yayi alwala wawa suke mana sau kowa da kowa wawa ake akan a samu ragowar ruwan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauka ko ya ta ko ya tafa wa jikinsa kuma har ma sukan yi kamar za su yaƙi akan wannan ruwan kowa so yake samu ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai tofar da yawo rige rige ake yi rige rige kowa maza ya samu abin da ya samu a yawon ya shafa wa fiskarsa ya ce maza da sallama idan yayi kaki haka ake rige rige maza kakin nan kowa ya samu kakin wani abu na cikin daga dangane kakin ya shafa fiskarsa su jefa a dafuka hannuwansu su shafa fiskokinsu da jikunansu yace gashin manzala sallama guda ɗaya ba zai fari ba sai sun yi wawa sun yi rige rige wajen ɗaukan gashin idan manzala sallama misali zai rage gashinsa to za a zo a taru duk gashin da ya faɗi wani akan akan hannu wani zai faɗi sai da annabi sallama ya sa ma mai rabiya riba wa mutane wani wasu ka ba su da ɗaya wasu ka ba su bibbiyu haka ake raba gashin annabi sallama yace idan manzo Allah ya umarce su wani umarni gaggawa rige rige suke akan umarnin annabi sallama idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana sukan sun koyar da kansu a wajen su yi kiro kuma ba sa bude ido su kalle shi su daga idon su su kalle annabi sallallahu alaihi saboda girmama shi to da mutumin ya je ya ga wannan hali ya koma wajen mutanen makka quraishawa sai ce musu ya al'ummar quraishu na zo wajen kisra sarkin farisa na ga mulkin sa na je wajen gaisara sarkin rum na ga mulkin sa na je wajen najasi sarkin habasha na ga mulkin sa yace wallahi ban taba ganin sarki a cikin mutanensa ko sau ɗaya kamar yadda na ga Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a cikin sahabbansa ma'ana yadda sahabban manzala suke girma manzala ya fi kowane sarki yadda mutane suke girma shi har wawan sarkin nan yadda suke ko kuma yadda dogawan sarki ne suke girma sarki ina yadda sahabban manzala sallallahu suke girma manzala ba a kamanta ba wa fi riwayatin in ra'aytu malikan qad yu'azimuhu asabuhu ma yu'azimu muhammadan asabuhu yace wallahi a wata riwaya yace wallahi ban ga wani sarki tun da nake mutanen sa suke girmama shi kamar yadda sahabban Muhammad suke girmama Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wa qarra aitu qauman la yuslimunahu abadan yace naga wasu mutane naga mutane wanda ba za wannan mutane naga mutanen nan sahabban nan har abaza ba za taba miƙa wa kafirai annabi ba sallallahu alaihi wasallam mana ba za su yadda su miƙa shi wajen maƙiyarsa ba wannan lagar rasu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa hallamu yahliquhu wa dafa bihi asabuhu wa ma yuriduna an taqata rasu illa fi yadi rajulin yace hadisin Anas yace naga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira mai aski yana masa aski sai mutane suka suka kewaye shi sabbai suka kewaye shi yace gashi ba sa nufin wani gashi na annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi kasa sai kan ɗaya daga cikin hannun ɗaya daga cikin su wa min hadha lamma azintu aznat quraish li usman fi dawaf bil bayt hina wajahu nabiy sallallahu alaihi wasallam ilayhi fi ghadiyati aba wa qala ma kuntu ya fa'ala ta'du bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam haka kuma lokacin da aka je sulhu da hudaybiya mana aka je shekara ta shida aka je za a umra manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura usman ya je ga mutanen mutanen makka da ya je ga musu suka ce a sai dai Usmanu kai kai dawafin ɗakin banda Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kai gashi kai kafin ya zai sai ina Usman ya yi yace ina yace ai ni ban kasance ina aikata wani aiki ba zan taba yin wannan aikin ba sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yi dawafi sannan nayi mana ba na yi wani abu wanda manzo Allah bai riga ya yi ba wa fi hadisi dal hada anna ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qalu li arabiyyin jahilin سله أما أمن قد أنهبه وكانوا نعم في حديث لها sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun faɗa wa wani mutumin ƙauye jahili wanda bai sani ba suka ce masa ka tambaye shi shi wannan shine wanda wanda zai biya bukata saboda ka tambaye shi shi yana tsoro kare ya tambaya suka ce za ta tambaya in ka tambaya ba komai zai biya maka bukata wa kanu yuhabuna yahabuna huwa yuqirunahu suna jin nauyin annabi sallallahu alaihi wasallam suna ganin girman sa da farjinsa kuma suna girmama shi fasalahu fa'arada anhu iz tala'a dalhatu فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ممن قد نهبه ah ka tambaye shi kai amman kada na ba wanda Allah ba Allah ya ce wani ya bukatar sa ta biya ba wani kuma yana sauraro a wancan aya to sai suka ce ka tambayi annabi waye ne ne ya biya bukatar ta suna so ba sa so tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam wani balarabe eh mutanen kauyen nan tunda su ba su da hankali sosai sai su ce tambayar mana annabi abinda aka fara yin nan me ake nufi sai suka ce ka tambaye shi waye ne man kadana ba hudi wanda ya samu bukatar ta biya din waye ne shi to shikenan sai domin suna tsoron annabi sallallahu alaihi wasallam suna girmama shi ba su tambaya ba sai balarabin ya zo ya tambaya manzo Allah sallama fara da anhu sai annabi ya kauda kai bai magana ba izla dal hatu sai dal hatu ya zo ya buya bullo fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai ce haza mimman kadana ba manzo Allah bai ce komai ba sai da dal ya zo da ya zo sai annabi ce to wannan yana daga cikin man kadana ba hudi wannan shine wanda ya biya bukatar sa akan lamarin Allah bai canja ba kuma haka zai mutu wa fi hadisi qailata a cikin hadisin qaila falan ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalisan al-ghurfata wari'tu min al-faragi wa zalika haybatan law ta'ziman hadisin qailata yace yayin da naga manzo Allah sallama yana zaune zama irin na harde din nan ko kuma irin na zama ne dai amma mutum irin a zauna mutum ya zauna ya daga kafafuwansa ya saki mayafinsa a kai shi ne ɓurfusa'u ya ce sai na ji tsoro sai na yi ta har kamar makenshi ta haka ta kama ni saboda tsoro saboda manzo Allah yana da kurje kurjini kuma saboda ga girman annabi sallallahu alaihi wasallam وفي حديث المغيرة حديث المغيرة كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤون بابه بالأظافر hadisin mungira yace man sahabban manzo Allah sallallahu alaihi suka zo su ba kwankwasa kofa suke kon kon kon ba a mutum farcin sa zai sa yana dan kartan wani kofa sai ka ji zir haka zir zir amma ba za ka ji kon kon kon ba da haka suke kiran annabi sallama idan suka zo za su sallama da yake an hana mutum ya daga murya ya yi sallama to sai mutum ya sa farcin sa sai ya dan karce karta kofa ya kir haka to shikenan gashi da sanyi kuma za a ji shi a ciki ya ka ji manzo Allah sallallahu alaihi ya fito wa qala al-bara ibn azib lagar kuntu uridu an asala rasulullah sallallahu alaihi wasallam an al-amri ko akhira ko akhiru sanina min haibati bara ibn azib yace wallahi ni wani lokacin ina so in tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu amma sai in sai in zauna shekaru ma ina ta tunanin zan tambaya ko ba zan iya tambaya ba saboda kwarjinin annabi sallallahu alaihi wasallam in na zo zan tambaya sai in ji kai ba zan iya ba sai in hakura in je sai na ƙara zuwa sai bukatar ta yi shekaru ina ina ajiye da ita kuma ban tambaya ba saboda tsoron kwarjinin annabi sallallahu alaihi wasallam faslun rabu insha Allah wa alam anna hurmatan nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da mauti wa tawqirahu wa ta'zimu lazimun kama kana hal hayati ka sani girmama annabi sallallahu alaihi wasallam bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wafati da ganin darajar annabi da da girmama shi to lalle wannan dole ne kamar yadda yake raye haka ko bayan rayuwarsa in ka je inda yake irin girmama da ake haka za ka yi ko baka je inda yake ba inda kake din ka girmama annabi yadda sahabbai suke girmama shi dole ne wannan to ya ake wani lokaci ake girmama annabi wa zalika inda zikrihi sallallahu alaihi wasallam wa zikri hadisihi wa sunnatihi wa sama'i ismihi wa siratihi wa mu'amalati alihi wa irratihi wa ta'zim ahli baiti wa sahabatihi shine lokacin da aka ambaci annabi sallallahu alaihi wasallama ko lokacin da aka ambaci hadisinsa ko sunnarsa ko jin sunansa ko lokacin da ake karanta tarihinsa ko kuma mu'amala da iyalan gidansa mana jikokinsa da danginsa da jama'arsa da girmama mutanen gidansa da girmama sahabbansa to wannan duka dole ne akan kowane musulmi qala abu ibrahim at-tujibi wajibun ala kulli mu'minin mata zakara wa zukira indahu an yakhda wa yakhsha wa yatawakkala wa yaskuna min harakatihi yace wajibi Abu Ibrahim at-Tijibi yace wajibi na kan dukkan mumini lokacin da ya ambaci Annabi sallallahu alaihi wasallama ko aka aka ambaci Annabi sallallahu alaihi wasallama gaban sa ya kaskantar da kai kuma ya sunkuyar da kai kuma ya girmama ambaton annabi sallallahu kuma ya natsu daga harakarsa duka ya yi kiru ya saurari annabin sallallahu alaihi wasallam ana maganarsa kuma ya dauki kamar yana gaban annabi wajen haiba mana wajen kwarjini da kuma girmamawa bima kana ya kuzu bihi nafsahu law kana bayna yadayhi kamar yadda sai ka dauka in kana gaban annabi wani irin girmamawa za ka yi masa to idan ana karanta hadisin sa haka za ka yi idan aka ambaci sunan sa haka za ka yi idan ka ji tarihin sa haka za ka yi in za ka yi mu'amala da iyalansa da mutanensa da mutanen gidansa da sabban sama duk haka za ka yi wa ya ta'addaba bima addabana Allah bihi mutum ya ladabtu da abin da Allah ya ladabtu da mu da shi Allah ne ya mana ladabi ya nuna mana yadda zamu riƙe annabi sallallahu alaihi wasallam qala al-qadi Abu al-Fadli mai littafi ya faɗa al-qadi Abu al-Fadli yace wa hadhihi kanat siyaratu salafina as-salih wa immatina al-madina radiyallahu anhum yace wannan shine hali na jagororinmu magabata managarta shine kuma halin magabatanmu jagororinmu wanda suka gabata Allah ya kara musu yarda حدثنا القاضي أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الأشعري وأبو القاسم أحمد بن بقي الحاكم وغير واحد فيما جازونه قالوا أخبرنا أبو العباس أحمد بن عمر بن دلحاس قال حدثنا أبو الحسن علي بن فير حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن الفرجي حدثنا أبو الحسن عبد الله بن المنتابي حدثنا يعقوب بن إسحاق بن أبي إسرائيل حدثنا ابن حميد قال ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكا في مساجد رسول الله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له مالك يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا المسجد فإن الله تعالى أدب قوما فقال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي الآية ومدح قوما فقال إن الذين ينقضون أصواتهم عند رسول الله الآية وذم قوما فقال إن الذين ينادونك الآية وإن حرمته ميتا كحرمته حيا فاستكان لها أبو جعفر وقال يا أبا عبد الله أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلتك ووسيلة وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله تعالى يوم القيامة بل استقبله واستشفي به هو شفيه الله هو شفيه الله قال تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك الآية وقال نعم wannan hadisi alƙali abu falle ya ce alƙali abu abdullahi muhammadu bin abdurrahman da aka yi shi ba mu hadisin da abu qasim ya wadu baki al hakim da wani a cikin abin da suka yi mini ijaza kuma su kuma sun ce abu abbas ahmad ibn umar ibn dilhaf shi ya labarta musu hadisin shi kuma yace abu hasan ali ibn firin shi ya ba su hadisin shi kuma yace abubakar muhammad ibn amr ibn al-faraj shi ya zanta musu hadisin shi kuma yace Abu Hassan Abdullahi ibn Muntabi shi zanta musu hadisin shi kuma yace Yaqub ibn Isaqa shi ibn Isra Abi Isra'ila shi zanta musu hadisin shi kuma yace Ibn Humayd ne zanta musu hadisin shi kuma yace Abu Ja'far wato Amirul Mu'minin sarkin mu'minai zamanin Imam Maliki ya zo yana munazara da Imam Maliki a cikin masallacin Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana suna magana sai Imam Maliki ya ce masa ya sarkin mu'minai kar ka daga muryarka a wannan masallaci Allah ya ladabtar da wasu mutane ya ce kar ku ɗaga muryoyinku bisa muryar annabi sallama kar ku bayyana magana gare shi kawai ke bayyana junanku aikin ku zai ɓaci ba ku sani ba Allah ya yabi wasu mutane ya ce Allah ya ce wanda suke kaskantar da muryoyinsu wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya jarrabi zukatansu da tsoron Allah suna da gafara da lada mai girma Allah ya zargi wasu mutane ya ce masu kiranka a bayan ɗakuna da ɗaga murya mafi yawansu ba su da hankali. Ya ce to girman annabi sallallahu alaihi wasallama bayan wafatinsa daidai yake da girmansa yana raye. Ya ce to sai Abu Jafarin sai ya kiru sai ya kaskantar da kai. Sai ya ce masa ya Aba Abdullahi yana tambayar Imam Maliki. To zan yi addu'a in fuskanci kibla ne in yi addu'a ko annabi zan fuskanta in yi addu'a. Imam Maliki sha. Kuma duk me zaka ji fuskar sa ka bar annabi shi fa annabi shine tsanin ka shine tsanin ubanka Adamu ma zuwa ga Allah ai shi zaka fuskanta ran tashin kiyama da kai da ubanka annabi Adamu duka ba za ku je wajen Allah ba sai da shi shine zaka sai zaka zaka kauda kan fuskar ka daga gare shi ka fuskance shi ka nemi ceton sa sai Allah ya baka ceto haka Imam Maliki ya ladabtar da sarkin muminai sarkin muminai ya kafkanta daga yayin abin da aka wace shi har imam malik ya ce masa Allah ya ce da duk mutane sun zalunci kansu suka zo maka suka nemi gafara Allah annabi ya ce ya yarda a gafarta musu Allah ya ce za su samu Allah mai karban tuba su ne kuma mai musu rahama ne imam malik ya ce wa ghafira an ayyuba siktiyani asaktiyani ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل منه قال وحج حجتين فكنت أرمقه ولا أسمع منه غير أنه كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بقى حتى أرهمه فلما رأيت منه ما رأيت وجعله للنبي صلى الله عليه وسلم كتبت عنه آه مالك يشي أنت بي أبو أيوب السختياني يشي ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل منه يشي دو أبن نيمكو na ba ku labarin hadisi duk hadisin da na karanta da ku ayyubu yana da fiye da wannan hadisi yace yayi haji sau biyu sai na kasance ina kallon sa bana jin sa mana ina kallon sa ma bana jin abin da yake faɗa sai dai duk in lokacin naji an ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam idan ayyuba ya fara kuka sai naji tausayin sa da naga abin da naga gare shi naga yanda yake girmama annabi sallallahu alaihi wasallam sai na rubuta na karbi hadisi a wajensa na rubuta duk abin da ya faɗa shi kawai na yarda da shi kawai na rubutawa nake wa qala musa ibn abdullah kana malikun idza zukira nabiy sallallahu alaihi wasallam yatagayyaru lawnuhu wa yanhani hatta yadhuba dhalika ala jilasaihi fa qila lahu yawman fi dhalika fa qala law ra'aytum ma ra'aytu lama ankartum alayya ma tarawna wa law kuntu ara muhammadan min al-munkadiri wa kana sayyid al-qurra'i la nakadu nas'aluhu an hadithin abadan illa yabki hatta narhamahu ولقد كنت أرى جعفر بن محمد وكان كثير الدعابة والتبسم فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اتفر وما رأيته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عن دهارته Mus'ab ibn Abdullah yace Imam Malik ya kasance da aka ambaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen sa sai a ga kamannin sa gaba daya ya canja sai aka sai a ga ya sunkuya sai abun yayi wa abokan zaman sa ma nauyi su ce kai Imam Malik sun kuyon nan yayi yawa wata rana sai aka tambaye shi aka ce me yasa ne idan aka ambaci annabi sallama kake sunkuyawa kun ga duk kamanin ka ya canja yace da kun ga abin da na gani da ba kai mai inkari ba yace na ga Muhammad ibn Munkadiri shine shugaban masu karanta Qur'ani yace duk lokacin da muka tambaye shi in muka ne za mu tambaye shi hadisi ko yaya hadisin yake duk lokacin da muka tambaye shi hadisi ko da yaushe har abada sai mu ga yana kuka sai sai sai mun ji tausayin sa yace kuma na ga Ja'far ibn Muhammadin mai yawan wasa ne da dariya da murmushi amma idan aka ambaci Annabi sallallahu alaihi wasallam wajen sa sai gaba ɗaya fatar jikin sa ta canja kuma Umar ya yi hadisin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam illa da ban taba ganin sa yana ba da hadisin Annabi ba sai yayi alwala in dai hadisin Annabi zai bayar to sai yayi alwala yayi wanka yayi alwala sannan ya bada hadisi ولقد اختلفت إليه زمانا فما كنت أراه إلا على ثلاث كفال إما مسليا وإما صامتا وإما يقرأ القرآن ولا يتكلم فيما لا يعنيه وكان من العلماء والعباد الذين يخشون الله عز وجل yace na je wajen sa zamani da yawa ina halartan inda yake yace wallahi ban taba ganin sa ba sai akan hali guda uku ko ya same shi yana wa annabi salati ko ya same shi yana shiru ko ya same shi yana karatun qur'ani baya magana magana da bata dame shi ba kuma yana daga cikin malamai masu ibada masu tsoron Allah azza wa jalla wala barkan Abdurrahman ibn al-Qasim ah yakun nabiy sallallahu alaihi wasallam fa yanzuru ila lawnihi ka annahu nuzifa minhu ad-dam wa qad jafa lisanu fi fami habatan minhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace nabi Abdurrahman ibn al-Qasim al-Majdi imam Maliki yana ambaton annabi sallallahu alaihi wasallama sai a ga kamanninsa kamar an kwace masa jininsa gaba ɗaya kamar an zuƙe jininsa an fidda shi ya ce harshensa ma sai ya bushe a cikin bakinsa saboda kwarjinin annabi ba zai iya haɗe yawo ba sai ya yi kiro sai harshen ya bushe saboda kwarjini da annabi sallallahu alaihi wasallam ولقد كنت آتي عامر بن عبد الله بن الزبير فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم baka hatta la yabqa fi ainihi dumu'un yace na zo wajen Amir ibn Abdullah ibn Zubair da Amir dan Abdullah ibn Zubair yace idan aka ambaci Annabi sallallahu alaihi wasallam wajen sa in ya fara kuka sai sai sai hawayen sa ya kare tas ya ga ruwan hawaye bai saura idon sa ba balakar ra'atu zuhriya وكان من أهنى الناس وأقربهم فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه ما عرف قال عرفته yace na ga zuhuriyu kuma shi kuma yana daga cikin mutane mai masu sauƙin kai ko mai kusantan mutane yana zama da mutane yana hira da su yana komai amma da an ambaci annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya zama bai san ka ba kasance ba kamar bai san ka ba kasance ba kwata kwata ya canja ya fi ya kamanninsa ya canja ya rubu da kowa ya rubu da kallon kowa duk saboda girmama annabi sallallahu alaihi wa sallam ولقد كنت آتي صفوان بن سليم وكان من المتعبدين المجتهدين فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس عنه ويركوه yace kuma na zo wajen Safwan ibn Sulaimin yana daga cikin mutane masu ibada kuma masu kokari amma idan aka ambaci Annabi sallallahu alaihi wasallama idan Safwan ya fara kuka ba zai gushe ba yana kuka yana kuka har duk mutanen da suke gabansa ko karatu suka zo ko mai suka zo duk sai sun watsa sun bashi ba zai daina kukan ba har sai kowa ya tafi ya bacci duk wannan suna yi saboda girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ruya an gatara ta annahu kana idza sami'a al-hadith akhadahu al-awil wa al-zawil yace an rawaito daga gatada sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam idan yaji hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama sai wani gurnani da wani kuka sai ya kama shi ya yi ta kuka ya yi ta kuka ya yi ta kuka kafin ya natsu sannan ya ɗauki hadisi walamma kasura an malikin annasu qila lahu law ja'alta mustamliyan yusmihum فقال قال الله تعالى يا أيها النبي يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي وحرمته حيا وميتا سواء إمام مالك yayin da mutane masu karban ilimi a wajensa suka yi yawa ya kasance na nesa ba zai ji su sosai ba sai aka ce masa to ka sa wani mana mai imla'i ya tsaya sai yana karba daga mutane yana gaya maka ma'ana in ka faɗi abin da ka faɗa shi kuma sai ya isar wa mutane saboda su ji sai imam malik ya ce ina ai Allah tabaraka ta'ala ya ce ya ku mu'minai kar ku daga muryoyinku birbishin muryar annabi kar ku yadda muryar ku ta wuce muryar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace to ku sani fa annabin nan yana raye da baya raye duk ɗaya ne rashin ladabi manzo Allah yana nan kana zaune a gaban sa kai rashin ladabi daidai yake wai baya nan ka je ka samu inda yake kwance yanzu kai rashin ladabi daidai yake da kai rashin ladabi a gaban sa saboda haka manzo Allah ba a rashin ladabi a gaban sa sallallahu alaihi wasallama yana raye ko kuma kabarin sa وكان ابن سيرين ربما يرهق فإذا ذكر عنده حديث النبي صلى الله عليه وسلم خشاع ابن سيرين ya kasance wani lokaci yana dariya ma da an ambaci hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kaga ya yi kiro ya natsu ya kaskatar da kai وكان عبد الرحمن بن مهدي إذا قرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالسكوت عبد الرحمن بن مهدي ya kasance idan yana karanta hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya umarci mutane duka ya ce ku shiru ku shiru duk ya ce kowa ya yi shiru za mu karanta hadisi kowa ya yi shiru ya nazo za mu karanta hadisi wa gala ya ce ai Allah ya ce la tarfa aswatakum fawqa sawtin nabi kar ku daga murya akan muryar annabi saboda haka tunda ba za a daga murya akan muryar annabi ba to abinda annabi ya faɗa kuma za a faɗa shi ba za a daga murya akan abinda annabi ya faɗa ba wa yata'awwalu annahu yajibu lahu min al-insati inda qira'ati hadisi ma yajibu lahu inda sama'i qawlihi shi shi Abdulrahman ibn Hadid yana fassara cewa abin da yake wajaba wajen karanta hadisin manzo Allah sallama in ana karanta hadisin sa abin da yake wajaba kan musulmi shine abin da yake wajaba in kana gaban annabin yana karanta hadisi abin da za ka yi a lokacin shine ya zama dole a kanka idan ana karanta hadisi kuma haka za ka yi alhamdulillah Allah ya ba mu natsuwa da kwaikwayon irin halayen waɗannan bayan Allah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين To masu sauraron mu anan zamu dasa aya a cikin wannan shiri na karatun littafin Ashafa a madadin kamfanin Get Up Nigeria Limited da dauki nauyin kawo muku. Sai Sheikh Ibrahim Gazali da ke gabatar da karatun ni Lawali Ibrahim Babangida daga nan gidan Radio Progress Gombe da ni jagoranci gabatar da shirin nake cewa mu tara shiri na gaba.
عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب